Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu. A yanzu za su saurari tafsir na Alkur'ani mai girma daga masallacin kofar gidan Alhaji Idi layin Salau Gelle Zaria wanda Alarama Yusuf Dansira Malam Madori zai ja baki cikin Alkur'ani mai girma. Sheikh Malam mai nasar liman Habibi zai yi fassara. Allah shi gafata malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أبنى لكم أم على الله تفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله كم بيسو فشي أرأيكم فقيا مني ma anzalallahu abinda Allah ya halitta lafin gare ku mirin na arziki fashe minhu haraman wa halalan sai kuka zo da kan ba Allah ne ya sa ku ba da kan kuka ce wannan halal wannan haram shi kuma wannan kul Allahu azina lakum wa yasaku Allah ne yace ku yi tunda kun ce ku mutanen kirki ne kuna jin magana wannan abin da kuka yi wa yasaku Allah ne wata abin da suka yi akwai dabbar da ake kira bahira da tsawa'iba wasu dabbobi ne waɗanda aka aje suna yi wa gumaka hidimomi to duk dabba da aka ce aka ajiye ta sai yi wa gunki hidima wai ita wannan haramun ce ba a cin namar wani ne ya gaya mu wani saku shi ne Allah da suka ce mutanen kirki ne Allah ce annabi ya samu yi am alallah kun azinan Allahu azinan lakum Allah ne ya muku izini yin haka fi zalika tahlili wa tahlimi ku ce ga waɗanda za a ci ga waɗanda ba a ci am alallahi tarkaruna ko ku ƙarya ce kuka kiro kuka danganta ga Allah shin ina ce ko da uba ne ba Allah mahalarci ba idan dai ɗa na gari ne abinda zai yi ba zai saurari abinda uban shi zai ba sai ya kago bale Allah mahalarci sannan ku ce ku mutanen kirki ne ku ba mutanen kirki ba ne to ci gaba وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فقد على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الذين يفترون على الله الكذب ويودن سكي كران قرية سدنكن تاتل الله كما أكان ذاتو منين ذاتنسو ranar tashin alkiyama suna zaton Allah ya kale su ba zai musu komi ba to zai kama su annahu la ya aiki mawa suna sa Allah ba zai masu azaba ba to Allah zai masu azaba abinda ya sa suka ga haka an kale su saboda inna Allah Allah ya zu fadalin ma'abuci baiwa ne Allah nasu ga mutane don haka ya jinkirta masu yayi ni'ima gare su mai yiwa su ji tsoron Allah su wa'azitu su bari shi ne ni'imat da Allah ya musu da falalar an basu ne don a jinkirta musu idan sun yi mai wa'azi ya yi musu wa'azi su tuba su bai walakin na aka faran aka sarau amma mafi yawan mutane la yashkuruna ba su gode ma ni'imomin Allah da ya yi masu ya jinkirta musu zan su tuba idan Allah ya bar su sai su ƙara alfahari suna ganin wai su akan gaskiya su ce shi yasa Allah ya bar su ta ba kyale su ne ba وما تكونوا في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
النبي النواه ذا كبر أوروب masoyin nawa shi ne za ku ba tsoro wai annabi ya mutu wa'azi wai na mutu wa'azi sai suna cewa ra'ina ra'ina ka ganka ka kiyaye mu idan ba ka kiyaye mu ba duk abin da ya same ka sai ka jawa kanka ra'ina shi ne Allah ce a'a annabin nawa sai Allah ce to وما يا محمد kaje ka ci gaba da wa wa ma ta kuni fi sha'ani duk abin da kace yi a cikin al'amuranka wa ma ta taluminhu da abinda wa ma ta taluminhu da abinda kace karanta masu na alqur'an da na tauhidi kana sanar da su Allah cewa shi kadai yake ba za a haɗa shi da kowa ba ba kuma za a haɗa shi da komi ba wannan wa'azin da kace masu kana masu gargadin a kadaita Allah in ka karanta alqur'ani shine wa mata talumi min qur'ani to wannan wa'azin da kace masu da alqur'ani kana cewa a kadaita Allah wala ta'amaluna ya rasulullahi da kai da waɗanda suke bi ka duk abin da kuke aikatawa ne amali ko ni kankantar aikin illa kunna alaikum shuhudan ina nan tare da ku Allahu ina nan saboda haka je kaka ji tsoron kowa ina nan tare da ku to ina wanda yace Allah yana sama al'amuran nan da annabi yake yi a ƙasa ne yake ko a sama. Karatun ƙur'ani da yake yi yana koya wa mutane tauhidi yana cewa a kaɗaita Allah a sama ne yake yi ko a ƙasa yake yi. Eh? Sauran aikace-aikacen manzan Allah a sama ne yake yi ko a ƙasa yake yi. To kai da ka tsaya kai da ƙafa Allah yana sama. don mi da ba kafa a ce yana sama yana kasa. Kuma shi aka ko'ina, kuma idan Allah ya kasance akwai shi sama, akwai shi ƙasa, ko'ina akwai shi. Girma Allah raguwa yi ko ƙaruwa yi. Eh? Ko in ya kasance sai sama ya ci ba ya ƙasa bai ko'ina. Girman shi ya ragu ko ya ƙaru. To ka zami da ba ka ƙara ma Allah girma. duk waɗannan mutanen da muke kai kawo da su ba hun sallah ta raba mu ba ba azumi ba ba zakka ba ba hajji ba ba kalmar shiga musulunci ba ba sauran ayyuka na addini musulunci ba a'a wai mu muna ganin girma annabi su kuma suna ganin annabi bai kai wannan girman ba shi ne abin da ya haɗa musu annabi bai kai ba sa'annan mun ce Allah yana da falala ga wani abu in kayi Allah zai baka falala ba su yadda ba Allah ba ya da falala sun ɗauki Allah irin su ne da hankalin su suke auna Allah ba da ilmi ba. Sannan mun yadda ko'ina akwai Allah su kuma yana sama. Shi ne abin da ya raba. sai ganin girman waɗanda Allah girmama ganin girman waɗanda Allah girmama iyaka abin da ya haɗa mu da su kenan suka zo suka yi ƙalƙala an iya gyara riga an iya karkace hulla an iya tsarkace masallaci suka je suka ruɗe yan boko yan boko sai suka ɗauki wuƙa suka soka mu cikin domin mu malaman mu kullum muna gida ba ruwan mu da kai yan boko aikin yanzu ko da hituna nan suka su yan boko tada ne ga sanan an dame su sarakuna fitowa wannan kungiya an ka fara ce ma yan boko barayi da mai gaskiya komi gaskiyarka sunan ka barawo sarakuna an ka sanya musu suna sarakunan gargajiya da can sunansu sarakunan musulunci kun ga da suka je wurin karambaninsu ya kai su su aka cima musulunci ga sunan yanzu a kira gwamna a zage shi wai wani mutum wanda ba kowa ba gwamna ba kadi ba abin da ake gaya mu gwamnan bauchi da gwamnan sokoto kai shekara 60 da ta wuce ko 50 in an ce wani mutum zai daga mu gwamna hannu ana da yanzu ko a zagi gwamna a ce mai ɗan luwaɗi a ce mai macuci a zage shi a ci mai mutunci babu yadda zai an riga an riga yara to wannan fitina idan ba a yi mata iyaka ba ta ƙara huruwa sai ta kai lokacin da ba a iya maganin ya kamata a magance ta tuyan to yanzu ga shi ba sauran mai daraja malamai ba su da daraja sarakuna na addinin musulunci ba su da daraja shugabannin ƙasa ba su da daraja malaman addinin musulunci ba su da daraja ba sauran mai daraja wannan shi ne addinin musulunci haka addinin musulunci ya koye ba daidai ba ne wa ma ya adu a Allah yana nan tare da kugin fi nuna lokacin da kuke kwararawa a cikin al'amuran kuna yi wa ma yi azuba an rabbika miskalin zarafi kun san dan ma'auni a zarra an ce malaman da suka ce babba ce shi ne suka ce wai kiyashi yan ƙanana ɗan ƙarɗan kiyashi akwai wasu na nan yan ƙanana ne yanzu da su eh irin kuma to wai su ne a zarra to abinda fillalla cikin ƙasa wala fi sama ko sama wala a sigara min zalika ko abin da bai kai ka ba wala a kabar ko abin da ya kita illa fi kitabin mubin Allah ya sani har ya rubuta yana nan ajiya aji don abin da mutum Allah yana kallon Allah ci gaba ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وليان الله أما سو ba an haɗu wanta na kafirai ba sai aka ce to su ko waliyan Allah la khawfun alaihi ranar lahira ba za a shirji tsoron zuwa lahira ba su waliyai waɗanda suka yi imani da Allah to ba za su ji tsoron lahira ba wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ga abin da suka bari duniya ba su wane ne allazina amanu waɗanda suka ji tsoron Allah الذين آمنوا وكانوا يتقون waɗanda suka ji tsoron a waɗanda suka yi imani da Allah kuma kanu ya taquna suka zama suna tsoron Allah su ne waliyai jam'u waliyyi shi auliya minan minan wala'ini wa huwa al-izzu su ne waɗanda Allah zai girmama wannan sari su ne Allah zai taimaka su muni zalika an kira su waliyai li'annahu mansuruna billahi domin su abin taimako ne daga Allah ma'azzazuna bihi waɗanda Allah abin girmamawa daga Allah fi shayfi a fi shay'in a cikin wani abu wal qurbu kuma su ne na kusa da Allah wani waliyu fu'ailun ma'auni ne na fu'ailun bi ma'ana fa'ilun ma'ana shi fa'ili ne shi waliyu ai fa'ili ne abinda yake yi ai mutawalla khidmati rabbihi wanda ya jibinci hidimar ubangijinsa tawallahu Allah bi ni'mati shi kuma Allah sai jibince shi da ni'imarsa wannan ba wa huwa sir qawluhu fil hadith ya dunya fakhadni ma khadamani Allah idan sun jibinci al'amarin Allah su waliyai shi kuma Allah ya jibinci al'amarin sai Allah ce ke duniya duk wanda ya man hidima shi mai yanzu ku duba maula mu shirin ɗari duk inda yake so da jirgin sama za a zo a ɗauke shi a kai shi kuma sarki da shugaban ƙasa ya zo gaba gare ya duka ya cire kulla ya ce ya shafa mai kai ana yi wa ɗanbata haka ana yi wa buhari haka ana yi wa sarki musulmi don kun gani Allah ne ya fi an fahimta fahimta izin tsara ma'anar wali almohamiku wanda ya shiga ya zage dantse ya nade wando fi na atilla rabi a cikin bin ubangiji allazi ufidat alaiha anwar wadanda haske na Allah suka koma shi wal asrar da asirrai warada ya zo cikin hadisi man taqarraba binni shibran duk wanda ya kusa da Allah haka shine shibran dan yatsa arami da babba kai masa haka shine shibran ka buɗa Allah ce ta ƙarrabtu minhu zira'a ni kuma sai sai in kusa da shi zira'i Allahu zira'i aka dai zira'i ko to shi kenan man na ƙarraba minni zira'an duk wanda ya zo mani gwargwadon zira'i shi Allah ƙarawa yake yace ni kuma sai in zo mashi baki tsawon mutum Oman ta ƙarraba minhu ba'an wanda ya zo ma Allah tsawon shi tsawon mutum ni kuma a taituhu har wale to sai in zo mushi da gudu sai in zo da sauri wannan shi ne wali shi ne ma'anar wali to ina waɗanda suka ce babu waliye waɗannan ne fa ake zagi sa'an nan a zauna lafiya najeriya da can lokacin da ba a fara zagin waliye ba kowa waje yake kwana in zafi ya yi duk wanda ya gina gida sai ya yi zaure ya yi ashin baki in ba ya zo da daddare ba ka san inda yake ba sai ka buɗa mashi zaure da ɗakin baki ya kwana can zaune da za a shiga cikin gida bai da ƙaure ba ka tsoron bakon don kasar alheri ne yanzu yana yiwa saboda an zafi waliyai Allah ya yi faɗa da mutane. Da duk inda mutum zai fiye, ko da safe, ko da rana, ko da marece, ko da daddare ya tafi kuma a ƙafa, ba wuƙa, ba adda, ba takobi, ba sanda, yanzu yana yiwa, saboda ni, saboda an zabi waliyai Allah ya yi fushi. Da idan mutum a jikin gwamnati ne, duk wanda an ka naɗa amintacce ne shi yasa lokacin najeriya ba mu da kuɗi kuɗi yan kaɗan ne sai ɗan karo sisi da ake samun auduga gyaɗa ƙwara da irin waɗannan kuɗin amma ɗan kowa yana zuwa makaranta tun daga firamare har jami'ar kyauta a ba su sabulun wanki da sabulun wanka a ɗinka masu kaya kuma a ba su abinci a tasi za a canza abinci ɗin a ba da kaza a ba da tibi a ba da nama rago har almajirin su je su kwaso kowai kuma ba a biyan ko kabo kuma ya an tashi a ba da moto a kawo yaran gida saboda ana zaune lafiya ba a zagi waliye ba da duk wanda bai da lafiya sai a zo gida da mota asibiti a ɗauke shi a kai shi gida asibiti su za su dafa abinci a bashi in ya warke a ɗauko shi da mota asibiti a dawo da shi gida in ma mutu a yi a ɗauko shi da mota asibiti a dawo da shi gida yanzu ana yi da idan rani ya yi irin haka akwai ma'aikata suna nan na lokar gama a zo a share kwata a fesa magani sabro ya mutu da sauran cututtuka shi yasa ba a ci cututtuka lokacin yanzu ko an zaji waliye Allah ya yi fushi zai ya karɓe kayanai in kana tafiya da rana a harbi da daddare a harbe a zo a kama ka a ɗaure ka sha wahala a yi maka duka yan uwanka su sai da gonacinka da yan gidajenka da abin da suke da shi a kawo kudin ila an yi ma duka ko ka sha wahala kana dawowa sai ka ida mutuwa ga musiba da iri-iri ga wannan ga wannan tunan da an ka fara zagin waliyai ba a zauna lafiya ba to komi duk ga sunan to to ga sunan to duk ga yanan duk ga sunan ba a bari saboda haka idan ba a bari ba shi ma Allah bai bai duk wata dubara da za a yi ba a bari ko a bari a zauna layiya ko ka a bari amma dai waliyai gaskiya ne wa alamatul wali kowa ya tsaya ji alama wali kama fila hadisi kamar da ya zo cikin hadisi fi'ila fi'ila rasulullahi an tambaye mai tsira da amincin Allah an alamatul auliya i daga alama waliyai faƙala sai ce humun lazina idza ru'udu kirallaha Allah wadanda in an ga mutum ana hango shi kaje ana la ilaha illallah la ilaha ana ambaton Allah Allah doli ne wa sababu zalika saboda ni saboda zuhura anwaril ma'rifati saboda bayyana hasken sanin Allah a cikin zuciyoyinsu hasken sanin Allah ya bayyana to wai waɗannan waɗanda suke da wannan hasken na sanin Allah har ya bayyana wai su ake ce ba mushrikai wanda bai san kani ba bai ma san Allah ba wanda bai ma san ko kashi bai sani ba balle Allah wai shi zai kare tauhidi Allah to wani tauhidi baka san kanka ba balle ubangijinka sannan ka ce wai za ka kare tauhidi wani tauhidin ala zawahirihim wa zalika sirru qawluhu ta'ala wannan shine sirrin magana Allah da yake cewa simahun fi wujuhihim min athari sujud wa qala abubakar as-sanni abubakar as-sanni yace awliya'ul lahi waliyan Allah hum allazina tawallallahu hidayatahum sune waɗanda su waɗannan mutanen Allah shi yake musu wa'adi da kai Allahu ka sun wuce littafi Allah ce sanar da su yanzu wani sai kaji ya ce sun ce ma Allah an malami su wa an malamin Allah ne an malamin mutane wane ne ke sai sanar da kai baka da lafiya in baka da lafiya ga jikinka wace gaya ma ba Allah ce gaya muka ba wane ne ke gaya maka kana jin yunwa wane ne ke gaya maka kana jin fitsari ko kishirwa ko kashi a wani ya turo gaya ma to sannan bai ya shirya da ke kuma wane ne ke gaya mai idan saurayi ya yi aure wane ne ya ce uwa ce da uba ne yanka daura aure su suke ta mai da za a yi wace gaya mai ita mata wace gaya mata to waɗannan su Allah shi ne yake shiryar da su da kanshi wata wallu ya bi hukuki ibadi ubudiyyatin lahi su kuma su kuma sun tsaya sun tsaya da haƙoƙi na ibada Allah kai da kake da wani ba ka da lokacin bauta ma Allah sai za ka yi sallah a sa'a ko la'asar ko magariba ko isha'i ko an su komi na tsaye ma da Allah ne. Ko maganar su akan Allah suke. Komi na su Allah. Wanda a wasu ilayi kuma su kullum aikin su kira mutane zuwa ga Allah kuma da aikata alheri. Walwaliyu minar wala'i to idan mutum ya zama wali ne ne wali shine na kusa da Allah wannan surat kuma shine wanda ke taimakon addinin Allah to gashi Allah ma yana neman taimako kai ka ce wai ba ka neman taimakon kowa to ai ko kai inda ba jahili kake ba ko kai ana ana neman taimakon Allahu wanda ya fi annabi ma tukuna yana neman taimakon kowa ne ne ya fi annabi to in tansurullaha yansurukum Allahu in kun ka taimaki Allah sai taimake ku Allahu sai ka ce baka neman taimakon annabi shi kuma Allah yana neman taimakon ka kai da
mutane jahilai suna jin wannan sun riƙe ko mu- dan mutum ya je saudiya ya yi karatu ya zama dakato ya koyo larabci lisanul arab shi ke na kawai malami ne ya je ya koyo larabci ya san iran ya koyo larabci amma wani yana nan ko a jaru ba bai iya ba sai ya kai ka ya sa- ya ɗora maka mataki har ka sadu da Allah ka sadu da manzan Allah Allahu da
in tansurullahi yansurku in kun ga taimaki ko ba Allah faɗa ba ko kuma in tansurullahi in ba in ba taimako bane a zo a biya mana fasara abu in kun taimaki Allah Allah sai taimake ku a wai shi zai ce ai tauhidi wai bai son komai wajen manzon Allah iyayye shi ce da manzon Allah Allah ya bayyana mu mutane Allahu amma ana neman taimako da
فالولي لا ولي الله هو الذي يتقرب الى الله بكل ما ابتلى الله عليه wanda ake kira wali wanda kullun yana neman kusanta ga Allah da dukkan abin da Allah ya wajarta mishi da mustaqilan wa yakunu mustaqilan billahi kullun ya shagaltu da Allah mustaqriqal qalbi fi nuri ma'rifati jalalillah Allahu ko yaushe ya nutsar da zuciyar shi a cikin sanin jalala Allah da fa in ra'a ra'a da la'il qudratil lahi duk abin da zai kallo kudura Allah zai gani Allahu in ya ga ice sai ice ya nuna mai Allah wai ice Allah in ya ga jaci sai ya nuna mai Allah wai jaci in ya ga raƙumi ma sai ya nuna mai Allah domin wai wai raƙumi in ka ga mutum sai ya nuna maka kudura Allah wai shi duk abin da ya duba su tabbatar mai da akwai Allah Allahu asace ramai ne komi in zai gani ya ga da hujjojin kudurar Allah wannan shine wali wa inna daga na daga ji sana'i alallahi in zai yi magana ya ji Allah wannan shine wali wa in ta'arraka ta'arraka fi da'atin lahi idan ka gan shi ina za ka za ni makaranta ina za ka zan je jana'iza ina za ka zan je wa'azi ina za ka zan je gaida mara lafiya ina za ka zan je zikiri ina za ka zan je zumunci ina za ka zan je sauka alkur'ani ina za ka za ni kasuwa Allahu kullum daga da ina za ka masallaci da daga gida ne sai masallaci sai wurin aiki alheri Allahu da shine wa in taharraka taharraka fi da'atillah wa in ijtihada ijtihada fi ma yaqrabuhu ila Allah da duk inda zai yi kokari zai yi kokari ne wajen abin da zai kusanta shi da Allah la yafturu la yaftaru an zikrillah kuma bai yankewa ko dare da rana tarbi dare da rana tarbi ba abin da ke da ba sai da tarbi sai bacci Allahu Allah Allah ce ta yi bai yankewa da wala ya rabi kalbihi gairar lahi zuciya shi ba ta kallon koli sai Allah da fa hadihi sifati awliya Allah waɗannan su ne wannan su ne siffofin bayan Allah wa idza kana al-abdu idan bawa ya zama kazalika haka nan kana Allah waliyuhu Allah sai ya zama waliyinsa wa nasiruhu mai taimakon shi wa ma'iduhu da mai taimakon shi Allah ta'ala Allah waliyul ladina amanu Allah shi ne Ubangidan waɗanda suka yi imani ya karshe wa minar zulu masu ilan nuni.
Allahu da Ya hitar da su da kowane irin duhu ya kai su zuwa ga haske na imani. Waɗanda su ne waliyai. Warwiya, an yi mana makilkil ash'ari ƙala ya ce, Kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ina gaban annabi. Faƙala sai annabi ya ce, Sallallahu Alaihi Wasallam, inda lillahi ibadar. Allah yana da bayi laisu bi anbiya'i wala shuhada'i ba annaba ba ba shahidai ba ya gabidumul anbiya wa shuhada na'am da annabawa da shahidai suna burin da su ne suka samu matsayin waɗannan mutanen Allahu na'am kun ga an ba su matsayin da annabawa ba su da na'am
kuma hadisi ne na manzon Allah kuma ba dama ka karyata saboda ni duk qurbihim saboda kusancin su wa maqadihim da matsayin wurin zaman su min Allah ga Allah yawmal qiyamah ranar tashin alqiyama qala wa fil nahiyatil qawl can yaran mutane a arabiyum akwai wani balarabe ko wani mutumin kauye sai zo a guje fajar sa ala rukumati sai gurfana a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma biya da duk abin da ke gare shi ya zubar na'am sai ya ɗora hannun shi akan tunanin shi faƙala sai ce haddasana ya rasulallahi anhu ya manzan Allah ka yi muna labarin waɗannan mutane mahu suwaye ala sai ce da mutumin da ya tambayi annabi ya ce fara aitu fi wajehi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-bushra yace sai ne ga huskan manzon Allah yana bushara tana kalkanniya Allahu dama ɗan annabi na bushara na'am fulka shi kalkanniya take yi fa qala sai ce hum ibadun ni ibadillah na'am wasu bayi ne daga cikin bayan Allah wa min buldanin shatta garuruwan su daban-daban lam yakun bainahum arham yatawasaluna biha ba suna haɗuwa bane domin su yi mitin na family a'a ba don ba don haka suke haɗuwa ba don su yi mitin na na ƴan uwa ba shi ya tara su ba wala du- wala duniya ya tabaza nuna biha ko ko yadda za a yi kamfanoni ne a samu kuɗi ko kuma an samu kuɗi a raba a duk ba shi bane ba duniya ba ce ba ƴan uwantaka ba ce a'a ya tahabu da birauhin lahi suna haɗuwa ne in za a yi aikin Allah wancan ya zo wancan ya zo a yi a zo wurin tafsiri wancan ya zo wancan ya zo a haɗu wurin aikin hajji a haɗu masallaci a haɗu wurin jana'iza a haɗu wurin karatun ƙur'ani a haɗu wurin zikirin Allah to abin da ke kawo su kenan yaya za a yi al'umman mu ta ci gaba yaya za a yi ƙasar mu ta ci gaba a kan sha'anin Allah
Allahu waɗannan wa ya ji alalahun wujuhun ya ji alalahun wujuhun nuran Allah yana sanya wani haske ga fuskar na'am tana haske kamar rana da wata na'am wa ya ji alalahun manazir sai Allah ta ajina musu wasu munarori Allahu
lulu wata nan uli a sai na ne wurin zaman ku Allahu
Kudamun Rahman ga su zaune suna kallon Allah Allah yana kallon su na'am kun ji matsayin Allahu Kudamun Rahman na'am
ya fazabun nasu wala ta zaɓuna waɗannan mutane suna tsoro a masu ba su tsoro Allahu wai suna firgita amma su ba su firgita waya hafun nasu mutane suna tsoro su wala ya hafuna ba su tsoro To waɗannan su ne waliyai to ina wanda ya ce babu wali ina wanda ya ce babu wali an ruwaito ga sai da na umara dan haɗa irin wannan hadisin inna min ibadillahi unasun ma hum bi anbiya'i wala shuhada'i yaghfiruhum al-anbiya'u wa shuhada'u yawm al-qiyamati bi makamihim min Allah qalu ya rasulullah fa khabarna bi amrihim ba mu labarin alahum qaumun tahabu bi rawhillahi ala ghayri arhamin bainahu wala amwali ta'adunaha fa wallahi annabi yace na rantsa da Allah na'am inna wujuhum la nurun husakensu tana haske Allahu wa innahu la'ala nurin suna kan haske Ah.
ba su tsoro sanda mutane suke tsoro Ah.
ba su bakin ciki sanda mutane suke bakin ciki sai annabi ya karanta ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun na'am
ruya anin nabi kuma annabi ya ce ƙala ƙala Allah ta'ala Allah ya ce inda auliya'i waliyaina min ibadi daga bayina ne allazi ne ya kuruna bi zikri waɗanda in an ambace ni sai an ambace su wa azkuru bi zikrihim su ma in an ambace su sai an ambace ni da Allah suwaye ba ce wanne ban a'a ba su ba ne su ba ne ya an gansa ake ambatan Allah to da wani mutum ya ce mutanen maza ne kuma sai ni sai ni ba abin da ya dame su ko gwamnan kaduna yan ka zage shi ya san kana yi balle Allah
Allah
to ayi mutane su su mai da hankali duk wanda ke inkarin cewa babu waliyai to ya karyata Allah kuma wanda ya karyata Allah karyata Allah bari musulunci ne kuma alqur'ani ba wata aya ake yarda da ita a wata ba duk gaba daya kuma akwai ru'yat salihah bushara ce min sittati wa arba'ina jir'an min an-nubuwati Allah yanki ɗaya ne daga cikin sittin da shida na annabci Allah ya rahar rajulu au tarahala mutum yana iya gani da kai ne kuma ana iya ganin mai duk wanda ya ce babu bushara ta ruƙiya saliha ƙarya ce wani mutum ya ce ya yi maholki sai a ce ƙarya ne duk abubuwa na addini an bi an sassaƙe to Allah ce la tabdila li kalimatin lahi shikenan Allah ya riga ya rubuta wali ya yi annabawa ya sabkar da alkur'ani duk duniya idan ba su yarda ba to Allah ya yarda Allah kuma annabawa sun yarda kuma muminai sun yarda amana rasulu min rabbihi wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan mu fasikai sun ce ba su yarda ba sai Allah لا تبديل لكلمات الله ذلك المذكور وأن أبو بكر دمك كرنتا هو الفوز العظيم شيني لبو من جرما دا ولا يهزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك يا رسول الله شيء wanda ake kai ba manzo kace ba inna ita wannan inna istinafan ne istinafan ne kun gane a innal izzata ƙarfi lillahi yana ga Allah jami'an baki daya wa huwa sami'u Allah shine mai ji lil qawli ga magana da ake cewa annabi ba annabi bane to cewa da ake waliyai ba waliyai bane girma wajen wayace to ya ba su kuma magana da ake cewa ba waliyai bane ba waliyan bane innal izzata lillahi jami'an wa huwa sami'u Allah mai ji ilmi makamil ilmin da ayyuka wa ijazi wa zai fata sama Allah yansuruka wa yajazi ya Allah rasulullah zagin da ake wa waliyai Allah bai taimake su ba ku gaya man malami na Allah wanda kuka sani saboda wannan zagi wanda girma ne ya rage eh ko duk waɗanda suka ƙago waɗannan abubuwa na zagin waliyan kowaye ku je gidan kowa wanda ya mutu ku gani gidan ya lalace ko ya ci gaba shi ko duk wani babban malami na Allah wali in ka je gida nai in ka zo za ka je ya ci gaba idan ka zo fas yadda gwamnatin Saudiya take samun kuɗin shiga saboda ziyarar manzon Allah haka gwamnatin Morocco take samun kuɗi saboda ziyarar Shehu Tijjani Allah yadda annabi akwai rijiyar zanzan za a je a tsiba a tayi da ruwan duk duniya a sha haka nan in ka je masallacin kyau shi jana akwai rijiyar shi ana tsiba ruwan ana ruwa da su ko ina duniya Allah yadda ake zuwa ziyarar inda aka haifi manzan Allah haka ake zuwa aini mali ka je ka bar aini mali ba ka fi da kace yawa ba Allah amma ka je ka ga garin halin da yake ciki abujan ku ba ta fi shi wutar lantarki ba ba ta fi ta duniya ba Allah saboda albarkar shi wasu jani ka je ka gani ka je ka ga yadda ake zuwa ziyarar shehu ibrahim ka je ka ga yadda ake zuwa ziyarar shehu tijjani da sauran waliyai an da zuwa ka je alƙahira ka je da ake ziyarar su shehu tsinki da sauran waliyai duk mun je mun gani mun je mun gani ba abin da ya rabu ana nan ana girmama su wanda ya zo da yana ka faɗa don ka a girmama su har shi yake yi eh dariƙa ta rabu najeriya Arwa ta yi, da muna ƙananan tsofaffi kawai suke yi. Wani ɗin nan da ni da liman da muka je wajen shehi muka ce ba mu ɗarika, koran mu yayi mun kai shekaru kafin ya ba mu. Yanzu ko ga shinan yara ƙanana majiya ƙarfi suna ta ɗarika, har da mata, har da mata mun fi mu hamsin muka yi ta na yau. Maza da mata kowa yi ce, da tsofaffi da yara ɗarika ba ta ragu ba. Sabta karatun Ƙur'ani bai ragu ba, musamman da muka samu addu'a wannan wali yace faltaja alan hibza likitaba kalkarim karamati ila liqa'ika alazim iyaye mu sune mahadata alqur'ani ƴaƴan mu sune mahadata alqur'ani mu ne mahadata alqur'ani wanda muke yi ba dan ba dan mu je mu shiga musabaka ba mu wani abu ba. duk mu ne in dai alheri na Allah ne in an zo gare mu za a gani mu ne za a je kowar gidan mu a gaba masallaci a je a ga makarantu da na allo da na ilimi da na islamiyya duk wani ba shi ne addinin musulunci ba sai hawan manyan motoci shi addini da da ya tari ga da ya magana innal izzata lillahi jami'an ta ala inna lillahi قال إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ta a ala inna lillahi man ba ma ba in ka ce ma duk abin da ke cikin sama in ko ka ce man har da kai kowa a ce ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai man har da kiyashi har da haƙƙi guda ɗaya man bin samawa ta duk abin da ke cikin sammai wa man fil arli da abin da ke cikin ƙasa duk lillahi na Allah ne abidan wa mulkan wa khalqan ko kana so ko ba ka so har da kafirin ma bauta ma Allah ce shi ma bauta ce yake yi amma aiki aiki Allah ne yake amma wanda zai shiga wuta sai aka sa shi yayi aiki da kai ne kuma ibada sai zai yi a sa shi wuta wannan kuma aka ba shi aiki yayi ya shiga aljanna eh kowa wala yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi kada ya rasulullahi kada ka bi waɗannan da suke bauta ma wani abu wanda ba Allah ba su ne kuma ka ka rike su shirka abu kan tarayya in ma yattabi'una ba su bin komai illa zanna sai da to ai zanna annaha alihatan tashba'u lahum wai da kansu gumaka za ta cece su wa in ma hum illa yakhrusuna ƙarya ce kawai suke kagowa a cikin cewa gumaka za ta cece su za ta cece su ta هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ta a huwa allazi ja'ala lakum al-layla shine ubangijin da ya ba ku dare ya halitta muku shi litan kunu fihi dan ku natsu ka je ka yawo ka dawo sai ka zo ka natsu da kai da iyalanka ka huta litan kunu da min ku huta fihi a cikin wannan hara kuma yayi na rana mubsiran aje a nemo abinci ai isnad lil ilqar ilay majazan la'annahu yubsiru fi shi yasa kira ta ya kira ta mubsiran amma an ita ana ganin cikin ta amma dai dan aje a nemi abinci da sauran inna fi zalika a cikin waɗannan la'ayata akwai hujjoji ala wahdaniyatihi ga cewa kadaito Allah madaukakin sarki da qaumi yasma'una ga waɗanda suke ji amma ji na lura da wa'azuwa waɗanda ba su ji ba su wa'azuwa su kan wannan ba hujjoji ba ta قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون Alu, ai Yahudu da Nasara sai suka ce, wa man za'ama banatil annal mala'ikata banatil lahi. Da waɗanda suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne, sai suka ce ta kazar lahu walada, Allah wa yana ɗa, ƙala ta'ala lahu, sai Allah ce ma, subhanahu tanzihan lahu anil walad. Alci ya tabbata ya ya tabbata ga Allah a ce yana da ɗa, a ce Allah yana da ɗa, a ƙudu billahi. Yayi abin da ake yi ga mata, a'a ya ya daidai Allah ya yi abin da ake yi ga mata a kuzi billahi alki ya tabbata ga Allah duk abin da za ka kamanta Allah da shi in dai ba girma ba da ɗaukaka da mulki da kaɗaituwa to tanzihan da Allah shi kaɗai ya ci kun gane ko subhanahu huwal gani Allah shine mawadaci ga barin wannan in kana da ɗan ka gani ka ji shine amfani ɗa ka ji daɗi ko ta aice shi ko yi man kaza ko ko ka yi kaza ko in ai maka wani abu ya tare maka ko in ka bubu ya taimake ka to duk Allah yana bukatar waɗannan mata da hawan abinci yi man ke hida ki zo mu zauna tare da shi duk Allah yana bukatar wannan idan bayi ne idan mutum yana da bayi sarki ne waɗannan ya aje shi ya aje waɗannan bayi sai ya rika filar don kai ya zauna shi kaɗai waɗannan su wanke mai kaya waɗannan su dafa mai abinci waɗannan su tuƙa mai moto waɗannan su je gona waɗannan in yana wani kasuwanci su je siyo kowa a bashi aiki duk Allah yana buƙatar wannan to yanyi da bayi Allah ko ɗa ko mata babu abin da Allah ce buƙata Allah ya tsarkake gabarin komai sai dai kai ka zama bawan shi haka yake so menene bautar ba ba sallah ce ba ba azumi bane ba zakka bace ba haji bane wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci mutum da aljanni sai dai ya bauta mani to kun san abin da abu abu ibada ya anibi ya abduli ya ari Allah ka san Allah shine ibada Na'am.
ka san Allah in ka zo sallah Allah ka ce nuna maka in ka zo azumi Allah ce nuna maka in ka zo zakka Allah ce nuna maka in ka zo haji da komi Allah ce nuna maka wa ce kai sallah to ka san shi yace kai kai don shi ne ibada Allah ba tsere goshin ba Na'am.
wane ne yake kai azumi a ka san shi yake kuma ga yadda yake so kai shi ne azumin ba yin wabba komi shi ne ta in da ma fi samawa ce wa ma fi duk abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne in ma in da ku min sultana kuna da hujja cewa Allah na da da ba ku da aka kulu na Allah ma la ta'lamuna saboda za ku wa Allah ƙarya abin da ba ku sani ba ko faɗa ku danganta da Allah ta قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Ya Rasulallahi, ka gaya ma duniya waɗanda suke kiran ƙarya bin sibatul walad ilayhi su ce Allah yana da ƴaƴa ko akwai wani abu da za a bauta ma tare da Allah ka gaya musu la yas'aduna lahu ba su arzuta ranar lahira ba za su tsira ba ba za su ramu da mutu ba da متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون a su daina ganin an ba su jin daɗin duniya an ba su lafiya an ba su kuɗi an ba su ilimi su da suke ƙere-ƙere da gine-gine da abubuwan jin daɗi ya rasulallahi ga ya musu ka ce mata'un ƙalilin fi duniya ya tamatta una bihi muddata hayatihim wani abu ne an ka ba su ɗan kaɗan wanda za su rika jin daɗi a cikin gwargwadon rayuwarsu ta duniya kuma ile na marji ohun sannan za su dawo gare mu mu kashe mu kawo su inda muke sun mu da zikon azabar shadidi mu ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi da ma kani ya kaburuna saboda kamirce mu Allah da suke yi ta babu sauran minti nawa ya rage ta a'a wanda mu ɗan rage karatu ne to shikenan bismillah yi tambaya Assalamu alaikum. Malam da Khadija Rabi ta ce malam ina gaishe da kuma Allah ta kama da kai. Ta ce malam ne mace kamar da kafin goma ga watan Ramadana dan tana haila.
a ta yi ta ambatan Allah ta yi ta yi wa annabi salati da istighfari Sai mai tambaya shi kuma na gaba shi malam goshin akwai wa- wata addu'a da ake karantawa kafin a fara sallah in akwai wuya.
to in dai akwai akwai addu'o'in da yawa amma babu kamar istighfari idan mutum zai yi sallah ana son ya yi istighfari domin a in ka ɗauko wancan yana cewa shakautu ila waki'i su ufahani fa arshadani ila tarkil ma'asi wa anfa'ani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yudali asi ita ibada ana son lokacin da za ka yi ta ka yi ta ba ka da zunubi domin Allah yana karɓar ibada wanda ba ya da zunubi sai ka yi istighfari eh shi ya fi amma suna da yawa amma abin da ya fi istighfari mai bi mashi sannan salatin manzon Allah Ya.
Sai na gaba sai ta shi malam menene fa'idar zuwan mata ta hajji?
So, ita ibada an ce innal musulmina wal musulmati wal mu'minina wal mu'minati hadwa wa zakirin Allah kaseeran wa zakirat. Idan ba a tsoron komai, in ba a tsoron wata fitina, ai ba a cewa a hana ma mata yin ibada. Amma ni kullum ina son a daina aiki da masallacin har na Makka ko na Madina. akwai bambanci mutane suna ganin wannan na farko dai mata da suke zuwa harami da na maka da na madina duk kowa ba kunu Allah ba a san kowa ba nan kuma an sani sa'annan wannan wuri yana da wata alfarma ta musamman wadda wani wani wuri ba ya da wannan alfarma sa'annan idan mutum zai tafi mafi yawa mutum zai zubar da komi ya tafi da niyyar ibada to a can din ma sayyidina umar ya hana matar shi zuwa masallaci kuma ta tambaye hujja ya ce don mi annabi bai hana ba kai za ka hana ya ce da annabi ya kawo yau da ya hana sai da na umaru saboda yadda zamani ya lalace to ku diba tsakanin annabi da sayyidina umar shekara nawa ne sama sama goma to yanzu goma sau nawa an kai amma ba haramun ba ne amma dai a lura da ire-iren waɗannan abubuwa amma in an ka lura da yadda zamanin mu ya lalace to idan wani malami ma ya ce haramun ne bai yi ƙarya ba dan yanzu babu abin da ba a iya yi an fahimta eh to amma tun da yanzu gashi Allah ya azurta mu da lafiya zan mi da ba a iya yi a cikin gida amma ba na ce ba ku fahimce ni an gane amma kun ji abin da sai na Umar ya ce kuma ku fahimci maganar manzon Allah da maganar Allah Allah ya wa karna shi bi su kunna kuma tun zamanin manzon Allah ai mata suna sallah cikin dafura ko ba su yi eh to da wajibi ne zuwa masallaci ga mace da manzon Allah da ya wajabta musu kun ga bai wajabta musu ba sai aka ce ka yi ta a cikin gida kai ma ka yi sallan nafila a cikin gida kai kadai ya fi ka zo masallaci kowace irin nafila ce illallati jama'atin ta sai dai kamar ko ta in wannan ta hajjin ko tarawih to amma dai na karanta muku yadda annabi ko namiji sallan nafila a gida sati balle mace ka sai sai tambaya ta gaba ya ce malam ne ne fa'idan baji da kan naira ɗari biyar ko kuma naira dubu da ɗaya da ake rabawa to a wannan mugunta ce amma dai in mutum ya yi dai to ta yi ya sauke nauyi amma mugunta ce da za a yi yadda ya kamata musamman yanzu da Allah ya bada arziki kamar yanzu da Allah ya bada arziki idan sai Allah ya baka kuɗi miliyan ashirin za ka hito da zakka sai ka raba biyu miliyan goma ka bai wa talakawa tun da akwai talakawa suna na wanda ba su da abin da za su sai ka nemi talakawa biyar ka ba su miliyan biyu ila in sun san ciwon kansu in sun ka je sun kai wata sana'a ila ba sai su yi sai to amma mu ma kuma muna da laifi domin wani ana ba shi kuɗin gida zai je ya sai ko ya aure ko ya sai mashin ko ya sai waya ba kuma abin da ya kamata ya kila ba
sai tambaya ta gaba to sai ka nemi yan kasuwa waɗanda dama ka san yan kasuwa ne masu sana'a eh amma masu da jari to sai ka ba su talakawa saboda jarin su ya yi ƙarfi sai tambaya ta gaba ya ce shi wai akwai allura da wata ke hana yin sallah in akwai wannan allura A duk allura da za ta hana a yi sallah in in dai ba ta zama wajibi dole sai an yi ta ba, to yin ta haramun ne. A, Allah ba mu lafiyar zaman lafiya. Za ka mana mun addu'a.